الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa barkanmu da hallara majalisinmu na karatun fiƙihu wanda muke karatu a cikin littafin al-muqaddimatul izziya ta al'allama abul hassan ash-shaziri rahimahullahu ta'ala yau muna ranar Alhamis 25 ga watan safar shekarun hijira suna 441 wanda ya zo daidai da 24 ga watan 24 ga watan goma a shekarun miladiya 2019 a karatunmu da ya gabata mun fara karatu a fasalin da yake magana akan jinin haila to mun yi mun yi mene a ciki mun yi tarifi na shi kansa jinin haila mai ake nufi da shi a wajen malamai za mu tashi kuma kan ijtihadin da malamai suka yi dangane da kwanakin da wannan jini yake ɗauka a wajen mata. Malam ya ce, Faslun fasali, alhaibu huwa damul khariju bi nafsihi min qubuli man tahmilu adatan. Ya ce, shi haila huwa damu ya ce jini ne alkhariju bi nafsihi mai fita da kansa min kubuli man tahmilu daga gaban wacce ta kai ta ɗauki ciki adatan bisa al'ada don mun yi bayani akan wannan daki-daki abinda malam yake nufi da ihtirazat da suke cikin wannan ta'arifi da malam yayi wa jinin haila sai ce fi muddatin fi muddati khamsata ashara yauman a cikin tazarar kwana goma sha biyar fi muddati khamsata ashara yauman a cikin tazarar kwana goma sha biyar faduna ha i ƙasa kwana sha biyar i ƙasa ba i sama ba wato wannan malam yana ishara zuwa ga wato makorar yawan kwanakin jinin haila kwana goma sha biyar amma da ya ce fadunaha i ƙasa ila sa'atin zuwa zuwa sa'a ɗaya in sun ce sa'a a wancan lokacin ba suna nufin awa ba e, suna nufin kawai ɗan lokaci kankani ɗan lokaci kankani da ba a haddade shi ba, wannan suna itlaƙin lafazin sa'a, da haka daidai da mace kawai jini ya tsirto mata, ya ɗan zubo mata, daidai wannan lokacin ita mai haila ce, kuma inda alamun tsarki za su biyo bayan wannan tsurto wanda ya ko wannan zubo wanda ya yi to ta yi hailar ta gama ba za a ce ba ha ba ɗan wannan ɗigon ko kuma ɗan gaba ɗaya ma mintinsa nawa du da du ma bai fi minti uku da zuwa ba har a ce an yi tsarki a malikiya suka ce dangane da lokaci ba shi da karanci amma yana da iyaka ta sama yana da yawanci baya haura kwana sha biyar amma ƙasa da kwana sha biyar to ko da sa'a ɗaya ne ko da ɗan lokaci ne ɗan kaɗan jinin haila ya zo mata to jinin haila ne sai dai fa a malikiyar ba sa lissafa irin wannan hailar a cikin idda saboda ya yi kaɗan jini ya zo na minti biyar ko minti goma sai ya ɗauke sai a yi tsarki sai a kira shi wato sai a kira shi ɗaya daga cikin jinane guda uku da ake idda da su da haka suka ce ba shi da wato ƙaranci na lokaci ta ƙasa kamar yadda ba shi da ƙaranci a kan miya yawansa ɗigo ne ya fita ko kuma malala ya yi ba shi da ƙaranci a kan miya ba shi da yawanci a kan miya a ce to idan ya zuba gwargwadon yawan kaza to ba haila bane a'a za ta iya ganin sa yazo kadan kadan za ta iya ganin sa yazo da yawa da haka malamai ba su masa iyaka a yawan sa ba ba su masa iyaka a karancin sa ba dugo daya ma idan ya dugo sunan sa jinin haila a dan haka sai ya zama in mun yi la'akari da kwanaki a malikiya sun masa iyaka yawansa baya wuce kwana sha biyar idan mun sannan karancinsa ba shi da mai ba shi da iyaka idan mun yi la'akari da wato kamiyarsa kwantiti ɗinsa to malikiya ba sa ba sa la'akari da yawan abin da zai zubo wajen sauya masa hukunci ko kuma ƙarancin abin da zai zuba wajen sauya masa hukunci in banda kawai a wurinsu sun yi istisna'in idda irin wannan jinin da ya zo ɗigo ɗaya ko ya zo shi sa'a ɗaya sai aka samu tsarki to ba a lissafa shi a malikiya daga cikin kwanakin idda malam ya ce min ghairi wiladatin wala maradin ba tare da haifuwa ba ko jinya wannan malam ya cire jini guda biyu kenan wanda ya zo tare da haifuwa ana ce masa mai nifasi sawa'un ya riga haifuwar ko tare ya zo da haifuwar ko bayan haifuwan ne ya zubo wannan ana ce masa nifasi wanda kuma ya zo shi da rashin lafiya shi kuma ana ce masa istihaba shi jinin cuta ne dama jinanen mata ɗin guda uku ne kamar yadda muka ambata wancan karatu da muka tashi don haka yanzu faɗin malam min ghairi wiladatin wala marad ba tare da haifuwa dalilin haifuwa ba ko rashin lafiya wannan ya cire jinin biki da jinin ciwo sai ya zama jinin haila yana nan ba shi da alaƙa da haifuwa kuma sannan shi ba jinya ba ne wannan kuma a cikin ta'arifi ma kamar da muka ambata akwai wannan ma'anar kamar shi yasa wasu malamai suke ƙara bila sabab damun ya rujo min ƙubuli man tahmilu adatan bila sabab jini ne da yake fita ta farjin wacce ta kai ta ɗauki ciki bisa al'ada ba da wani sababi ba idan ciki ya zama sababi ya zama nifasi ai haif afwan ba ciki ba haifuwa idan haifuwa ta zama sababi ya zama nifasi idan ciyo ya zama sababi ya zama biki har muka ce akwai wani sababi yanzu sabo fil da mata suka zunguro wa kansu wanda malamai ba su la'akari da shi ba shine kwayoyi da allurai na na family planning suna tasiri sosai wajen jirkita jinin mace na na haila sai ya zama shan maganin har ya kai ga akwai maganin da mace in tana son ta ga haila sai ta sha shi kawai sai haila ta zo kun ga wannan akwai sababi shine shan magani to amma irin wannan sababin sababi ne mulgha ghairu mu'tabar ba za a yi la'akari da shi ba wannan sababin haila dai haila ce tunda ba haihuwa ba ce ba kuma jinya ba ce da haka yana cikin ma'anar yana cikin ma'anar haila inda ba jini na hudu inda ku ba jini na hudu to yanzu jinin da ya zo ba da jinya ba ba kuma da ciwo ba to haila za a masa hukunci ko da kuma gani ne ko allura ta zunguro shi fa aqalluhu la hadda lahu mallan yace mafi karancin sa ba shi da iyaka ka aktsara tuhur kamar mafi yawan tsarki mafi karancin sa ba shi da iyaka wannan ina ga ku riga kun fahimta sawa'un ta fiskar lokaci ko ta fiskar yawansa mafi karancinsa ba shi da iyaka fa aqalluhu la hadda lahu mafi karancinsa ta fiskar lokaci ba shi da iyaka ko na minti ɗaya ne ko na minti goma ne ko na awa ɗaya ne ba shi da iyaka ma'ana me ake nufi ba shi da iyaka shine in ta jinin minti ɗaya ma shine haila sannan haka min haisul kammiyya hakan nan yawansa abin da zai zuba shi ma ba shi da karanci ko ɗigo ɗaya ne ya zubo sunansa haila za a masa hukuncin haila mala yace ka aksara tuhuri kamar dai mafi yawan tsarki nan malam ya yi goyo ne wato wata wani karatu ne daban ya zo da shi kenan yanzu mun fahimci jinin haila baya wuce kwana sha biyar ta sama ta ƙasa wajen kwanaki ba shi da iyaka wajen yawan abin da zai zuba ba shi da iyaka sai malam ya ce ka aktara tsohuri kamar mafi yawan tsarki shi mafi yawan tsarki ba shi da iyaka kamar yadda mafi ƙarancin haila ba shi da iyaka shi jinin ƙarancinsa ne ba iyaka amma yawancinsa akwai akwai iyaka na zamani yawanci na zamani nake nufi yawancin kwanakinsa akwai iyaka kenan la la la hadda lahu fil qilla wa lahu haddun fil kathra min az-zaman ba in an yi la'akari da karancin sa bashi da iyaka in yi la'akari da yawancin lokacin sa na da iyaka kwana 15 shi kuma tsarki sun kuyan haka عقد إيه لا حد لا, لا حد له في أكثره باش ده حدي أما في يوانسا شي تركي ba a yi wa tsarki iyaka ba ce kai mace in ta kwana sha biyar da tsarki to ya zama tsarkin cuta ko in ta wata da tsarki ya zama tsarkin cuta ko in ta wata uku da tsarki jini bai zo ba ya zama cuta babu wannan mace in ta daina ganin jini kwata-kwata jini bai zo mata ba ta tsallake wata ta tsallake wani watan ta tsallake wani watan to karta ji a ranta cewa ba ta lafiya lafiyar ta kalau a shari'a a shari'a lafiyar ta kalau wa in kana ko da su mata wani lokaci suna cewa rashin wannan jinin yana hana su jin daɗi mana yana hana su walwala da sukan ji waɗansu waɗansu laulayi-laulayi a tare da su idan suka daɗe ba su wannan jinin ba wato kamar zuwan wannan jinin yawa kamar kamar wani abinan ne kamar wani abinan ne wa jiki wani nishaɗi ne wani nishaɗi ne wa jiki in bai zo ba kuma to sai jikin ya zama ba shi da wargi ba shi da kuzari yana jin da ba daɗi haka to amma duk da haka wannan shari'a ba ta kallonsa a matsayin cuta amma ba a hana ta ba ta je ta ta nemi shawarar likita ba hana ta ba amma dai ta sani cewa a shari'a ba jinya ba ce idan tana bukata likita ya ce akwai maganin da zai bata sai kuma jinin ya zo shi wannan ya rage nata matukar da izinin mijinta kuma matukar an tabbatar da ba zai cutar da ita ba amma fa ba ba rashin lafiya ba an gane da haka shi tsarki ba shi da iyaka shi da da a ce mace jinin hailarta za ka ji wani lokaci mata suna yin tambaya ko kwanan nan an min wata tambaya musamman sanadin alluran nan da kwayoyin nan yakan sa mata sai su samu tsawon lokaci a cikin tsarki idan ya yi borinsa ya gama idan ya ɗauke to wani lokaci sai su yi wata uku wata hudu wata biyar ba su ga jini ba to wani lokaci yakan faru sai mace sai su yi shawara da mijinta sai ta je ta yi allura ta family planning idan kuma aka yi allurar zuwa wani lokaci kaɗan sai jinin ya ɗauke gaba ɗaya sai a yi rashin dace kuma sai mijin ya sake ta a cikin wannan halin da ba ta jini to irin wannan kansu yakan ɗaure wajen idda tana ta zaune ba ta ga jini ba to sai sukan tambaya cewa yanzu yaya za su yi kar wani ya kuskura ya ba da fatawar wata uku ba wanda ya ce iddar mai jini wata uku ne ba wanda ya faɗa duk duniya wata uku iddar mara jini ne yarinyar da bata fara ba ko tsohuwar da ta daina amma ɗanya da jini yake zuwa mata gaskiya ne da jini yake zuwa mata to rashin zuwansa a kan kari jinkirin zuwansa ba zai sa a sauya mata hukunci ba hukuncinta yana nan a matsayinta na mai haila wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru dan haka qur'i ko mu kira shi jini ko mu kira shi tsarki bisa sabanin malamai duka da yana koma abu ɗaya ne shine zuwan wannan jinin tunda ko ita mai sai Allah ya cire mai ciki da mara haila wallahi ya isna min al-mahidi min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahidn dan haka waɗanda suke suka fidda tsammanin zuwan jinin saboda me na saboda sun yi allura saboda tsufa sun kai wani geji na shekaru wanda jinin ya ɗauke, ‘yar shekara hamsin in ta daina ganin jini ko hamsin da biyar zuwa sittin auren tsakanin in ta daina ganin jini za ta saurare shi, amma akwai yiwuwar ya tafi kenan. Amma ‘yar shekara ishirin da, talatin da, arba'in da in ta bar ganin jini kuma musamman ta san wani abu ne, mata su fahimci wannan. musamman wani dalili ko ‘yan shekara hamsin ɗin ce ta bar ganin jini kuma ta san ta yi allura ko ta sha ƙwaya to a nan ba za ta yi tsammanin ya daina zuwa kwata-kwata ba ta san wani abu ta yi don haka za ta jira idan bai zo ba ba wanda ya ce ta yi wata uku su dai waɗancan wacce ta fidda tsammani wallahi lam yahidna da waɗanda ba sa yi ana nufin yara ƙanana nan ba ana nufin mata mata 'yan gata wanda ba sa hailawa na faɗa wancan karatun cewa in za a ce mace 'yar gata mai daraja ita ce mai yin haila amma wacce ba ta haila ai sori ai ta sori ce ai ta to da haka alkur'ani da ya ce wallahi lam yahibn da waɗanda ba sa haila ana nufin wanda ba su fara ba yara ƙanana tunda mu a shari'ar musulunci ya halatta a auren mace tana kankanuwa ba ta fara haila ba ya halatta musulunci ba wanda ya hana har ya kai ga aitaki kuma kuma ba ta fara hailar ba ya za ta iddata fa iddatuhunna thalathatu ashhurin iddatu wata uku wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'na hamlahunna amma masu ciki su kuma iyakar kwanakinsu su sauke cikinsu kun ga nan mata sun kasu kashi uku kenan da mai idda da jini da mai idda da watanni da mai idda da haihuwa to yanzu matar da ta je aka mata allura sai jinin ta ya ɗauke wata takwas ba ta gan shi ba sai suka rabu da mijinta sai ta yi maka fatawa ta ce ita fa yanzu wata takwas ba ta ga jini ba kuma yanzu gashi an sake ta yaya za ta yi idda wata fatawa za ka bata fatawar da za kafin ka bata fatawa asali shine ka tsaya ka sawwara abu na farko shine me yasa jinin nake daina zuwa ce to tunda dai nayi allura ko tunda na sha wata ƙwayar magani ce to akwai sababi rashin zuwa sa dan haka zaki jira shi sai ran da ya zo daga ran da ya zo sai ki fara idda jama'a an fahimta shi yasa ya kamata magidanta su dinga fahimtar wato haƙƙi gaskiya mu ji tsoron Allah wani lokacin cikin magidanta akwai wanda yake matsa wa matarsa shi baya son haihuwa sai dai ta plan ita kuma ba ta so su yi ta rigima ya tilasta mata sai ta yi plan wannan zalunci ne zalunci menene makasudin aure makasudin aure babba haifuwa tazawwajul waduda alwaluda fa inni mukathirun bikum al-umama yawm al-qiyamah daka masu haifuwa manzo sallama yace ku aura don nai alfaharin alfaharin yawan al'umma ne alfahari da kai ka ban gudumawar mutum goma ko ka ban gudumawar mutum ashirin ko gudumawar mutum arba'in cikin al'ummata kai a matsayinka na musulmi ba ka so a ce mutum goma suna yi wa Allah sujada suna sallah suna azumi kai ka sanadin zuwa su duniya ka san me Allah zai maka akan wannan shin in mun san me Allah yake tanada mana na ibadar ‘ya'yanmu da suke yi mu muka yabe su suka tashi dukkan musulmai suna bauta wa Allah in mun san me Allah ya tanada mana anya kuwa da ba mu dinga gasar haifuwa ba to amma sai muka biyo nazariyat kawai nazarin rayuwa wannan fa bature ne mai irin wannan rayuwar mu da kuke gani musulmai an gina mu ne an gina mu ne akan imani da gaibu imani da Allah alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun mu yadda da gaibu yadda da gaibu yana daga cikin imani a wajen mu amma nazari research bincike bature ne da bai yadda da gaibu ba bai yadda da gaibu ba yana ganin kawai yaudara ce shi yake gina rayuwarsa gaba ɗaya akan nazari da haka calculation yake yi da nazari yake tsara rayuwa kwata-kwata hanyar ba ɗaya ne sai mutum ya matsa wa matarsa sai ta yi planning wasu matan ba sa so zalunci ne zalunci daga ciki daga zaluncin ma ba ɗaya ba fa domin kana son haifuwa ka hana ta wannan zalunci idan har da gaske ne mata idan jini baya zuwa musu suna shiga cikin kunci na jin daɗin jiki da walwala to idan wannan abun ya hana mata zuwan jini ta kume wannan ma zalunci ne Allah ya yi ta a ɗabi'arta mafi ƙaranci a wata ta zubar da jini don ta samu nishaɗi ya kume ba ta samu ta zubar ba saboda kai karka haifu wannan zalunci ne sannan na uku zai iya yiwuwa ku rabu ka zo ka mata allura ta daina jinin ma gaba ɗaya ko kuma ka je ka sa an ɗinke mata mahaifa ta daina haifuwar ma gaba ɗaya kuma ka zo ka sake ta a wannan halin gaba ɗaya ka yi kwandemin haihuwarta a rayuwa ko ko ka zo ka saka ta a cikin wani ƙangi na idda tunda me hikimar da yasa ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda da Allah ya ce fatalliquhunna li'iddatihinna ku sake su a bakin gabar iddarsu aka hana saki a cikin haila aka hana saki a cikin tsarkin da aka kwanta da mace a cikinsa sai idan ta yi jini ya ɗauke idan jinin ya ɗauke kar a sadu da ita sannan sai a sake ta ana sake ta automatically ta fara idda shine hikima da yasa shari'a ta hana saki a haila ta hana saki a cikin tsarkin da aka sadu da mace sannan ta yi umarni da a yi saki a kan bakin boda na idda to idan jinin mace ya daina zuwa sakamakon ka tirsasa mata yin allura kuma wani dalili ya sa ya zo ka sake ta yanzu ba ka sake ta a bakin boda na idda ba ba ta san ma yaushe za ta fara idda ba kuma kaucewa wannan ka'idar ya sa manzo Allah sallama ya umarci Abdullahi dan Umar ya mayar da matarsa sayyidina umar ya ce abdullahi ya saki matarsa tana haila annabi sallallahu alaihi ya ce murhu falyuraji'ha ka umarce shi ya je ya mayar da ita tilas injini ya mayar ta irin waɗannan mazajen wanda ya saki matarsa bayan ya mata allura jini ya ɗauke akwai akwai akwai akwai hujja mai ƙarfi ta in ta kai shi gaban kotu za a tirsasa masa mayar ta da a tirsasa masa mai ta domin zalunci ne in ya so in jini ya zo mata ta yi tsarki wani jinin ya zo ta yi tsarki in ya so ya sake ta haka manzo sulama ya faɗa murhu fal yuraji'ha hatta tathura thumma tahida thumma tathura thumma in sha'a tallaqa wa in sha'a amsak sai ka umarce shi ya mayar da ita har sai ta yi tsarki daga wannan jinin in ta yi tsarki daga wannan jinin to sai ta sake wani jinin ta domin wannan jinin kan ya riga ya, ya tafka saki a cikinsa don haka ya fita a lissafi sai ta yi wani jinin in ya ɗauke in ya ga dama ya riƙe matarsa in ya ga dama ya sake ta kaga irin sakin nan na gargajiya na ɓacin rai lokacin ya riga ya wuce saboda sakin sakin Hausa Fulani bacin rai galibi yake kawo shi kashi 90 cikin 100 na sakin Hausa Fulani bacin rai ne yake kawo shi bacin rai kuma baya cikin sababban saki a musulunci kwata kwata baya cikin sababban saki a musulunci inda bacin rai yana cikin sababban saki a ce karka sake ta a haila ai bacin rai ka in yazo kawai to sai aka ce karka sake ta a haila duk ɓacin ranka karka sake ta a tsarkin da ka taba ta a ciki sai ta yi haila ta yi tsarki duk ɓacin ran naka almuhim kan mai ta bauɗewa daga mu dai ina jan hankalin mazaje masu tirsasawa matayensu magana planning ɗin nan da su ji tsoron Allah a kas su ɗauka kansu alhaki su zalunci waɗannan mataye su je gaban Allah da ‘ya'ya uku da zunubai tili. Kai a musuluncin ba kawo ta gudunmawar kirki ba, muna kawo sha bakwai, ishirin da biyar, arba'in, ka kawo ƙwaya uku ga tarin zalunci da kai. Kuma kana ta fulanin rayuwa, kana ta fulanin rayuwa, ba wani fulanin da yake sai ta rayuwa, babu shi ƙarya ne. ƙarya ne ba wani planning rawai shi ne kan gadon rayuwa ƙarya ne waɗanda suka yarda da shi dai su suke ta yi na kar ku be su mu ji tsoron Allah tsoron Allah da yarda da Allah shi ne mabuɗin nishaɗin rayuwa nishaɗin rayuwa da jin daɗin rayuwa yana cikin tsoron yana cikin tsoron Allah da yarda da Allah da dogara ga Allah mu musulmai muna da takawa muna da tawakkali muna da ina, muna da inaba zuwa ga Allah madaukakin sarki muna da yadda da kaddara kafirai arna turawa ba su da waɗannan abubuwa tsare-tsarensu suna cin karo da waɗannan manufu waɗannan abubuwan mu kuma a wajenmu waɗannan jigajigai ne a imani to amma haka ita ma mace ita ma ta zalunci mijinta idan ta kewaya ta je ta yi allura bai sani ba idan ta kewaya ta je ta sha ƙwaya bai sani ba idan ta ɗauki matakai na planning mijinta bai sani ba ko ba da izininsa ba to ita ma ta zalunci mijinta don yana da hakkin haihuwa don haka abin da muka faɗa a kansa shine a kanta ma kenan haihuwa hakki ne wanda yake mushtarak hakki ne wanda aka haɗu a kansa da miji da mata kowa yana da hakki na haifuwa kowa yana da hakki na haifuwa don haka sai a daidaita ga abin da ni nake sha'awa me kika gani ga abin da ni nake sha'awa me ka gani sai a tattauna in an daidaita kowa ya yarda mai bukatar da wadda ake bukata a wajensa kowa ya amince to shikenan yanzu an tsallake mataki na farko mataki na biyu dole ya zama da shawara da consulting kwararre akan abun sannan mataki na hudu ai na uku dole ya zama akwai zato mai rinjaye kashi saba'in zuwa tamanin bisa ɗari cewa baya cutarwa to wannan sai ya halatta a yi shi sharaɗi na hudu ya zama na cewa na hutu ne ba na katsewa ba ne na hutu ne ba na katsewa ba ne na katsewa gaba ɗaya haramun da ittifaƙin malamai ba wanda ya ba da fatawar halaccin katsewa so dangane da abin da ya shafi irin wannan tsarin planning tunda yana jawo mata su shiga cikin wani hali akan abin da ya shafi jini gaskiya mu ji tsoron Allah mu ɗauki wato mu ɗauki matsaya wasat mu ɗauki matsaya wasat da haka ba laifi ma ni shawarar da nake biyo maza ma in mutum zai zai zai yadda shine ya zama bashi da ra'ayi akan wani abu ban da ra'ayi akan wani abu ma'ana idan ke kina son ki huta ke kike jin jiki ke kika sa abin da kike ji ke kike goye cikin nan kike haihuwa kike shayarwa kike reno da sauransu daga in kina da sha'awar zaki huta shekara biyu ko shekara uku ki nutsu ke ma wala Allah kin haihu ana bin ki bashin azumi kafin wani azumin ya dawo kin sake ciki mai laulayi shi ma baki yi shi ba kafin wani haka kina so ki samu karfin jiki da kwari da zaki iya biyan azumin da ke kanki tunda mu kun sani a fahimtar mu ciki baya jefar da azumi shayarwa ba ta jefar da azumi ramawa ake ba magana ciyarwa mun yi da ku a wannan littafin ko a ashimawi ne ashimawi eh nan ba mu je azumi ba don haka sai ya zama ita ce take bukata ina bukata huta ce to wannan kan ai naki ne kece kece mai ciki kece mai haihuwa kina son hutawa ba zan hana ki ba an gane yawwa sannan kuma ya zama kana da kana da sassaucin ra'ayi idan take haihuwa take so ni ina son na ta haihuwa abuna ni ban gaji ba shikenan suka ce okay to kenan sai mu tai da Allah maza a ji tsoron Allah don haka idan mace mutum ya je ya mata haka jininta ya tafi baya zuwa sai ya sake ta to kun ga mu dai a fatawa a shari'a tare da duk wannan bayanan da na yi ba za fa kuma ka ce to ai zalunta ta aka ina haka wata uku za ta yi kawai ta gama idda a ina a ya saba hukuncin Allah hukuncin Allah akan ta kawai shine jini zalunta an zalunce ta amma wannan ba zai canza hukuncin Allah ba da haka za ta jira jini to fatawar mu shine za ta jira jini ya zo shi sannan ta yi da tunda ita mai yin jini ce an fahimta yawwa don haka da malam ya ce fa'aƙalluhu la hadda lahu ka aksar tsoho mafi ƙarancin kwanakin jini ba shi da iyaka kamar yadda mafi yawan kwanakin tsarki ba su da iyaka don mace ta yi watanni jini bai zo ba wannan dama ba a ce tsarki na da iyaka ba wa amma aksarul haizi malam ya ce amma mafi yawan kwanakin haila wa amma aƙallu tsoho malati amma mafi karancin tsarki fa khamsata ashara yawman kwana goma sha biyar ne in kun kula an samu sun kuye kenan tsakanin tsarki da jini sun canza vice versa mafi yawancin jini kwanakin jini yana da iyaka mafi karancin kwanakin jini eh, bai da iyaka mafi yawancin kwanakin tsarki aha ba shi da iyaka mafi ƙarancin kwanakin tsarki yana da iyaka kwana sha biyar sai ya zama an samu wata guda kenan jinin kwana sha biyar tsarkin kwana sha biyar mafi ƙarancin tsarki kwana sha biyar to shi ma wannan yana da kyau a fahimce shi domin wasu hukunce-hukunce suna rataya da shi mafi ƙarancin tsarki kwana sha biyar mai ake nufi da shi wato macen da jini ya ɗauke mata sai ba ta yi kwana sha biyar ba sai ta ga jini to na bayan saboda mafi ƙarancin kwanakin tsarki shi yana da iyaka mafi ƙarancin kwanakin tsarki kwana sha biyar in bai kai kwana sha biyar ba to ba ba tsarki ba ne ba ana nufin ba tsarkin yin sallah ba ne wato ba tsarki ne mai raba haila biyu ba tsarki mai raba haila biyu sai ya kai kwana sha biyar sai jini ya zo to sabon jini ne amma kafin kwana sha biyar jini ya zo to tsohon jini ne da haka a matsayinka na mai fatawa idan mai idda ta maka fatawa ta yi jini ya yi kwana shida sai ya ɗauke sai ya kwana tara sai ya dawo sai ya kwana shida sai ya ɗauke sai ya kwana sha biyar sai ya dawo to yanzu kai da wannan karatun za ka yi la'akari sai ka ce mata wancan na farko da wannan na biyu da ya zo bayan kwana sha tara abu ɗaya ne jini ɗaya ne Daka wannan wanda ya zo bayan kwana sha biyar shine sabon jini. Daka mai kwantar irga ta yi jini uku ta fita idda jini biyu ne. Me kawo wannan hukuncin shine tsarki bai cika kwanakinsa mafi karanci ba. Don haka jini ba zai zama sabo ba. An fahimta? Eh? La. ya ce ba a tsarki a ƙasa da kwana sha biyar kenan shi nake ƙoƙarin na rabe muku ɗazu ba tsarkin yin sallah ba shi tsarkin yin sallah za mu karanta a gaba alamomi ne guda biyu in an ga ɗaya to tsarkin sallah ya zo za a yi sallah amma tsarki mai raba jini biyu shine sai ya cika kwana sha biyar an gane yawa don haka akwai tsarkin yin sallah ka san shi akwai tsarkin yin idda ka san shi tsarkin yin sallah alama ce guda biyu in mace ta ga ɗaya daga farjinta za mu karanta a gaba tsarkin yin idda kwana sha biyar mafi ƙarancinsa amma aka ce ba shi da mafi yawanci don haka da za ta yi kwana ɗari uku da sittin sannan jini ya zo to ɗaya kenan saboda shi ba shi da iyaka a yawansa amma ta ƙasa a ƙarancinsa yana da iyaka shine kwana sha biyar to shi yasa ɗazu da na tare ka saboda in muka shiga wannan to majalisun zai koma tattaunawa ai ko ya shafi mai bana so ina darasi ana ana ana shigowa saboda za mu mai da majalisun kuma tattaunawa sai ya zama galibi masu saurara daga baya na kaset ko waye ba za su fa'idanta da yawa ba saboda mai yin magana ai ba su san me yace ba sai abin ya dinga yayyankewa amma faɗi daga kai kar kowa ya ƙara kwana tara da na faɗa ɗazu na ce kwana sha tara haka ne kuskure ne kwana tara nake nufi eh kwana tara nake nufi jazakallahu khairan eh don haka wannan kenan daga na da mafi karancin me mafi mafi karancin tsarki kwana goma sha biyar kuma ga manufar da ta sa aka yi masa iyaka wa amma aksarul haidi amma mafi yawan kwanakin haila fa yakhtalifu bi ikhtilafi al-huyyad to yana bambanta da bambancin suwaye masu haila yana bambanta da bambancin masu haila mafi yawan sarki yana bambanta da bambancin suwaye masu haila fa in kanat mubtada'atan idan ta kasance sabuwar shiga ce mubtada'a yanzu ta fara jinin yanzu ta fara ganin sa ba ta taba ganin haila ba sai yanzu ita ce mubtada sabuwar shiga ce fa aktsaruhu fi haqqiha to a hakkinta mafi yawan sa idza tamadat biha idan har idan idza tamada biha ya kamata in an ce za ta madat sai da ce bihi an ce za ta ma in an ce biha sai da ta mada ana ga wannan mai wa wajen bugu ne idan ta mada biha idan ya wuce mata ya ci gaba in an ce ta mada biha shine ya ci gaba ya tai tai kwana ɗaya tai kwana biyu tai kwana uku kawai ya ci gaba da yi ita kuma ba ta taɓa yi ba sai yanzu idza tamada bihal to idza tamadat bihal haibatu shi kenan karatu ya dawo cawun tana nan kenan sai ya zama a wannan tamadat wannan cawun din yawa ta alhaibatu ne ita kuma mace ce shi kenan idza tamadat biha alhaibatu idan jinin hailan ya ci gaba da zuwa mata 15 yawman kwana sha biyar ne wannan yana da alaka da fa aksaru fa aktsaruhu 15 yawma mafi yawancin sa kwana 15 ne ba zai wuce mata haka ba to wannan mas'ala ta magana kwana 15 na haila kwana 15 mafi karancin tsarki mas'ala ce ta ijtihadi malamai irin su ibn abdulbarri hafiz al-maghrib irin su shekul islam ibn taimiyya al-majalis ibn qayyim da wasu malamai da suka biyo bayansu sun tabbatar da cewa babu wani dalili daga alkur'ani ko daga sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da ta ambaci yawan kwanakin da mace za ta yi tana haila. ba wani dalili da ya ambaci yawan kwanakin da mace za ta yi tana haila ko yawan kwanakin da mace za ta yi tana tsarki gaba ɗaya an gina ne akan al'adar mata yaya aka ga mata suna yi wanda suka ce kwana sha biyar sun gina ne akan mafi yawan abin da yake faruwa abin da aka samu su a fahimta su abin da aka samu na kwanakin da mata suke yi suna haila to baya tsallake kwana sha biyar sai a ƙarrara kwana sha biyar kamar yadda malikiya nifasi yawan jinin nifasi daga arba'in suka tashi suka tafi hamsin suka tafi sittin saboda an samu wacce ta haura arba'in aka ce to hamsin ta yi hamsin ya tsaya sai aka samu wacce ta haura hamsin ta tafi sittin sai ya tsaya sai ce to sittin wasu malamai suka ce an zo an ce wa imam malik ga wata mata ta yi kwana saba'in ya tsaya cif an samu wata mata yi saba'in ya tsaya cif sai ce kai wani al'amarin kawai a tambayi mata daka an gina akan yanda mata suke ne shi kuma jinin nan na haila malamai duka sun yi ittifaki yana da alaka da guri yana da alaka da abinci don haka ke sa in mun dubi manzon Allah sallama fatawar da ya bayar akan jini zai ƙara nuna mana cewa shi bai shiga cikin kasafin jini dangane da kwanaki ba wajen yi masa iyaka ummu habiba bintu jahash ta zo ta samu manzon Allah sallama ta masa complaint ɗin jini yana zuwa mata baya ɗaukewa sai jike da ita umkufi ƙadra ma ya habisuki haibatuki ko ƙadra ma ta habisuki haibatuki sun magtasili wa salli ki zauna a cikin jinin gwargwadon abin da kika sani hailar ki da kafin wannan jinin tana riƙe ki tun maftasiri sannan sai ki wanka wa salli ki sallah sai ya ba ta fatawa da me da al'adarta sai ba ta fatawa da al'adarta ki zauna gwargwadon yadda da kika sani kike jinin haila tana kwana bakwai kafin ta shiga wannan rudanin na ciwo yanzu kuma da ya zo shi kawai jini yana ta zuwa yana ta zuwa ba yanke ba zancen bakwai ba zancen goma ba zancen sha biyar kawai yana ta zuwa ta rufe sai ce kawai nan gaba jinin yana zuwa mikin kawai ke lissafa kwanakin ki na haila ya za ta lissafa nan ma za ta yi la'akari da al'adarta ne lokacin da ke zuwa mata yana zuwa mata farkon wata ne to farkon wata idan ya zo sai ta irga kwana bakwai sai ce sun maktasili sannan sai ki wanka wa salli ki sallah kun ga sai mai ta zuwa game al'adarta haka a wannan wata ke bintu abi hubaish fatima fatima bintu abi hubaish ita ma ta zo ta ta yi complain umarnan salama inni ustahadu fala atahur afa ada usalata ya ma'aikin Allah ina ta jini ina ta jini tsarki baya zuwa ba tsarki zan bar sallah ko ya zan yi sai ce la innama daliki irqun wa laysa bihaidin yace a a ba za ki bar sallah ba wannan ai jijjiga jijiya ce ba haila ba ce fa idza aqbalat haidatuki fada'i salata idan hailarki dai ta tunkaro lokacin hailarki in yazo to ki bar sallah fa idza adbarat idan kuma haila ta wuce kwanakin da kika sani ya wuce faksili anki dama thumma salli to ki wanke jini ki je ki sallah sauran abin da yake fita kar ki damu da shi nan ma sai mai ta zuwa ga mai al'adarta. ‘Yan abubuwan da aka samu daga annabi sallallahu Alaihi wasallam sai ya zama yana alaƙanta mata ne da al'adarsu, sai ya zama to, wacce ta fara, to za a yi la'akari da mafi yawan al'adar matan wannan wurin, saboda galibi abincin su iri ɗaya, wajen su iri ɗaya. To galibin mata kwana nawa suke yi. sai a ɗora ta a kai. An gane ko? Yawwa. Wacce ta saba kuma sai a ɗora ta kai da ta saba. Sai zama ba a samu wani nassi da ya ambaci adadin kwanan da za a yi ba. Kawai sai zama ana komawa ne zuwa ga ko al'adar mata ga wacce ta fara ko al'adar mai shi ga wacce ta saba. da haka matsalar kwana sha biyar matsala ce da malaman malikiya sun kawo ta malaman kuma jamhurin malamai malaman shafi'iyya malaman hambaliya sun kawo ta amma duka an gina ne akan istihadi da abin da aka sani dangane da mata to irin wannan nakan ce galibi gaskiya a dinga barin mata akan abin da istihadin magabatanmu ya hukunta wanda muke da shi a littafi kar a yi ƙoƙarin ruɗa mata ce to ai kwana sha biyar ba shi da wani dalili da haka kawai ko yaya zai zo miki haila ne to kaga yanzu ba ta san yaushe ne tunda manzon sallama ya bada fatawar tsarki ba zai yi wuta ta jini ta jini babu kaddara haila ba to sai ya zama an ruɗa mace ba a bata wani zabiti ba musamman matayenmu da galibi ba su da faffaɗan ilimi in ka ɗauke mace daga lissafin da aka saba da shi a littafi ka ɗora ta akan wani abu daban to dama karatu dama can abu ne mai ruɗani yanzu kuma ka sake ruɗa ta mala ce wa in kanat mu'tadatan to idan ta kasance ta saba ba yanzu ta fara ba fa imma an takhtalifa adatuha to ko dai al'adarta ta saba amla ko kuma ba ta sabawa me yake nufi anan ta saba amma al'adarta ba ɗaya bane al'adar kwanakinta ba iri ba ɗaya bane takan yi kwana hudu takan yi kwana shida to wannan ikhtalafat adatuha al'adarta ita kanta ta canza, ta, ta saba, tana canzawa, akwai mata masu wannan. Daka, wanda suka saba, malam ya kasa maka su gida biyu, kina a kowace al'adarta ta saba, a kowace kuma al'adarta ba ta saba ba, yanzu zai gaya maka yadda za a yi. Fa'illam taktalif, idan al'adarta ba ta saba ba, tana nan kwana hudu take yi to yanzu sai jini ya zo shi ya yi kwana hudun sai bai tsaya ba ya shiga na biyar to yanzu malam ya ce tun da ita kwana hudu ta sani ba ta san wani wasu kwanaki ba hudu ba istazharat ala adatiha za ta yi istizhari za ta yi istizhari wato ƙarawa daɗi al'adatiha a kan al'adatta bi salasati ayyamin da kwana uku za ta yi ƙarin kwana uku a kan al'adatta ita wannan mai kwana hudu to idan ta wuce kwana hudun mala ce to za ta yi daɗi a kan al'adatta al'adatta kwana hudu ne za ta yi daɗin kwana uku sai ta tafi kwana nawa amma irin wannan daɗin a malikiya ana yin sa ne da rana-rana ba ukun ake zubawa ba an gane bambancin? mai zuba ukun gaba ɗaya mana kenan ko da jinin ya ɗauke ba za ta yi wanka ba sai bayan kwana uku sun karu a zubawa da ɗaɗɗaya shine za ta ƙara kwana na biyar in ya wuce sai ta ƙara na shida in ya tsaya shi kenan idan ya wuce sai ta ƙara na bakwai shine da ɗaɗɗaya malam tujawiz khamsata ashara yawman matuƙar ba ta wuce kwana goma sha biyar ba to wannan karatun wani lokaci ka ruɗa wasu matuƙar ba ta wuce kwana goma sha biyar ba wani ya taba tare ne a haramar masallacin madina wani balarabe amma ba mutumin saudiya ba ne mutumin maghrib ne morocco ya tambaye ni ni ɗalibin jami'a cikin ɗalibin jami'a ya ce mun tambaya mana ce Allah ya sana sani sai ce abin da ake faɗa malaman malikiya suke faɗa cewa mace idan jini ya haura mata al'ada ta ta ƙara kwana uku. Ya ce, idan ta ƙara kwana ukun nan bai tsaya ba za ta ƙara wasu ukun ne tunda an ce matukar ba ta wuce kwana goma sha biyar ba ce masa ba haka suke nufi kwana uku ake ƙara ba a ƙara wasu ba za ta sa uku ba ne in sun ƙare ta sa uku in sun ƙare ta sa uku matukar ba ta wuce kwana sha biyar ba za ta ta ƙara uku ba haka ake nufi uku za ta ƙara matukar ƙarin ukun ba zai haura kwana sha biyar ba, matuƙar ƙarin wannan ukun ba zai kai ga ya haura mata kwana sha biyar ba, mai al'adar kwana sha hudu idan ya wuce mata kwana ɗaya za ta ƙara ba uku ba, in ta ƙara uku zai wuce sha biyar, mai al'adar kwana sha uku kwana biyu za ta ƙara, ba hali ba ta da ikon ƙara uku, mai al'adar kwana sha biyu ukun cif za ta ƙara, amma ba ta da ikon ƙara wani, hukunta sun cike mata sha biyar. Mai al'adar hudu uku za ta ƙara ya kai ta bakwai, in ya kai ta bakwai shi kenan, daga nan in ya ci gaba da zuwa ya zama na ciwo, ba shi da hukunci. Wannan shi ne istizhari a wajen malamin malikiya. Wa in ikhtalafat idan kuma kwanakin sun saba al'adarta ta saba tana kwana hudu tana kwana shida kuma idan baku misali yanzu ya gama da mai al'ada bai daya yanzu ya zo magana mai al'ada bai biyu istazharat istazharat ala aksari adatiha to za ta yi daɗin kwana ukun nan ne za ta yi wannan istizharin ne akan mafi yawan kwanakinta na al'ada kamar yaya tana kwana hudu tana kwana shida yanzu yanzu kwanakinta sun saba to idan ya wuce kwana hudu za ta yi tsamanin me za ta yi tsamanin kwana shida ne kenan wannan wata dama da yaya shida ta kara ya tafi shida da istizhari ya tafi shida da istizhari ya tafi shida hudu take yi asali kwatsam sai wata rana sai ya haura ta saurare shi ya ƙara sai ya ɗauke daga wannan lokacin to yanzu ta samu sabon lissafi wani watan in ya zo ya yi kwana hudu to za ta jira in ya wuce za ta jira shida don ta samu sabuwar al'ada ba za ta fara istidhari ba yanzu istidhari sau ɗaya ake in wani jinin ya dawo ya wuce hudu to ba ba za ta yi istizhari ba za ta jira kwana biyu da suka dadu su wuce idan ta shida ya tsaya yanzu ta samu sabuwar al'ada kwana shida in wani watan ya zo ya yi hudu ya ɗauke to yanzu ta zama mai saɓani tana da hudu tana da shida to idan wata rana kuma da ya zo ya wuce hudun ya ta jira shida ba istizhari ba ne al'adarta ta biyu ne ta jira shidan to yanzu idan ya tsallake shidan yanzu ne za ta yi istizhari to za ta yi istizhari ne ita akan aksar akan mafi yawan aksar adatiha akan mafi yawan kwanakin al'adarta idan ma bai uku ce tana hudu tana shida tana bakwai to in za ta yi istizhari za ta yi istizhari ne akan lamba ta sama shine istazharat ala aktsari adatiha za ta istizhari ne akan mafi yawan kwanakinta na haila kazalika kamar haka wa hiya fi ayyamil istizhari haidun mala yace a kwanakin wannan dadin na istizhari mai haila ce tana halin haila ne za a mata hukunci mai haila ne a wannan kwanakin fa in tamada biha idan ya ci gaba da zuwa mata ila tamami khamsata ashara yawman zuwa cikar kwana sha biyar to wani na ƙara ruɗa waɗansu sai suke fahimtan za ta yi ta ƙarin uku ne har sai ya ha wannan yana magana ne akan wacce istizharinta ya kai ta cikar kwana sha biyar kamar mai halar kwana sha biyu kenan al'adarta idan ya ci gaba ila tamami khamsata ashara yawman zuwa cikar kwana sha biyar fa hukmuha hukmu tahir to hukuncin ta hukuncin mai tsarki fi tawjihi salati cikin fiskantar sallah wa saumi da azumi wa adamil qada'i da rashin ramuko ramukon me yawa da rashin ramukon sallah wa itiyani zauji da zuwan miji inda ta zama hukuncin mai tsarki kawai an gane ko yawa nan da aka ce wa adamil wa adamil qada'i ba za a ce kwanakin da sai istizhari za ta rama sallolinsu ba a duk hukuncin sa hukuncin kwanakin haila an fahimta to idan kun kula da lokaci ya riga ya kare hadisan da muka ambata a baya na wacce baiwar Allah a Fatima bintu Abi Hubaysh da ita Ummu Habiba bintu Jahash za ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kwata kwata bai musu bayanin wani istizhari ba kawai gina sun akal adarsu shi yasa wasu malamai suke inkari wa malikiya akan istizhari suna ganin istizhari wani kakale ne da takallufi malikiya suka sa kansu su ma da aka tambaye su dalili suka ce a to ai tunda jini tunda jini ya wuce mata da ta saba to ai mu a musulunci akwai abin da ake cewa muhula imhali a jinkirtawa mutum kamar yadda Allah ta'ala ya ce menene faɗin Allah subhanahu wataala fi darikum thalathata ayyam ko fatamatta'u fatamatta'u fi darikum thalathata ayyamin zalika wa'dun ghairu makdhub annabi sallallahu alaihi da mutanansa fatamatta'u fi darikum yanzu kun tunda kun yi ta'aji kun kashe naka kun kashe taguwar Allah ku zauna ku jira an ba ku jinkirin kwana uku sai malikiya suka ɗauko wannan jinkirin suka ce to tunda ana iya ba da jinkirin kwana uku mai haila ma an ba ta kwana uku wasu malamai suka ce wannan ai batil ne suka ce wannan ai kwata kwata ma bai kamata ma a kawo shi anan ba na haka suka yi fatali suka ce ba wani istizhari manzon Allah sallama da mata ta zo ta masa complain cewa yake ta zauna gwargwadon kwanakin da ta saba in sun wuce ta ci gaba da sallah wannan ma ta zo ta masa complain yace ta zauna ta yi la'akari da kwanakin da haila take zuwa mata ta yi la'akari da kwanakin da take tafiya idan ya wuce ta ci gaba da sallah fa idza adbarat idan kwanakin sun wuce sai ta me faksili anki dama ki wanke jinin da ke tare da ke sun masalli ki sallah ki fita sha'anin sauran jini ita ma waccar yace da ita me umkusi qadara ma tahbisuki haidatuki sun maktasili wa salli ki zauna gwargwadon yadda haila take ɗaukan ki sannan idan kin yi wannan kwanakin kawai ki wanka ki sallah sai bai ce ki ƙara kwana uku ba bai gaya wacce rabu bai gaya wannan ba ba kuma a yadda aka samu ya ce a ƙara kwana uku sai ya zama mafi yawan malamai har a cikin malikiyar ibnu abdul barri yana cikin malaman da suka yi inkarin istizhadi kuma ɗanta mutum malikiya ne shi wa muwatsa aikin da ba wanda ya mata bayan ya mata at-tamhid ya mata istiskar duk a muwatsa ita kadai ibn abdul barri da haka dan gani kashe nan malikiya ne amma yayi fatali da istizhabi yace babu dalili a kansa kawai mace in ta saba jinin al'ada ya wuce mata yadda ta saba to kawai jinin jinin ciwon to gaskiya wannan mas'ala ce mai sarƙaƙiya mai wahalar sha'ani wanda malamai ma na gaske ta gagare su bale mu irinmu yawa da haka mata a yadda aka saba Allahu ta'ala ala sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما لن يتشي dangane da macin da mijinta ya sake ta a cikin tana da ciki ko kuma tana shayarwa amma sanadin haka jini baya zuwa mata to irin wannan idan mijin ya bukaci ya mayar da ita ko da sakin ya wuce wata uku zai iya mayar da ita amsa shine zai iya ai wanda yake da hakkin raja'a yana da wannan hakkin ne a tazarar kwanakin idda da haka idan mace mai ciki ce cikin wata ɗaya sai aka sake ta to daga wata ɗayan nan har zuwa ta haihu in zai kai wata tara kwanakin kome ne zai iya komen matarsa da kowane lokaci ai haka ne kuma idan da zai sake ta yana sakinta washe gari ta haihu shi kenan ta kubuce ta fita daga yadda to haka a mai shayarwa ita ma jinin bai zo ba balle ta yi iddar watanta shida a gidansu ko watanta takwas jini duk bai zo ba to yana da ikon ya mayar da ita ba ta gama idda ba sannan ya yi tambaya ta biyu ya ce to me kace ta biyu yawwa mutum ya saki matarsa daga shi sai ita kuma sai ya mayar ta daga shi sai ita ya ce wannan ya yi ya shari'a ya yi amma mustahabbi ne su sa shaidu su sa shaidu eh fa ashhidu zawai adlin minkum wa aqimu shahadata lillah dhalika yu'adhu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan saboda mas'alar shi yasa Allah ta'ala ya ambace ta zalika yi wa azubihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir yace kuma man yattaqillah saboda idan aka yi sakin dukunkune komen dukunkune to za a iya dukunkunawa wata rana to shi yasa amma malamai ba su wajabta shaidun ba suka ce mustahabbi ne idan kuma sun boye saboda ba wanda ya sani suka cire wannan sakin a lissafi suka boye shi to su da Allah shi yasa Allah yace zalika yu'adhu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa'azi ne ga mai imani da Allah da ranar lahira sannan yace wa man yattaqillaha wanda duk yaji tsoron Allah saki yayiwu ko mai yayiwu amma mustahabbi ne a sanar da wasu su san akwai wannan sakin kuma su san akwai wannan komai yadda ake shaida a saki haka ake shaida a komai الله أعلم والسلام عليكم الله idan an kawo malamai wani lokacin a karatu idan an kawo malamai akan ce ashabun ra'ayi bai san kuma su waye ashabun ra'ayin nan ba to wannan wasu suna cewa ashabun ra'ayi ana nufin zahiriya ne wasu kuma suka ce ashabun ra'aya waɗansu ne daban waɗanda ake musu wannan lakabin amma ba wasu ne wadda suke da ayyanannun sunaye ba sai da wane da wane da wane ne sune ashabul ra'ayi a wasu daban kawai wanda suke da wata fahimta ta daban su ake nufi da ashabul ra'ayi wannan kuma shi yafi karfi akan a ce zahiriya ne saboda zahiriya sukan ambata in an ce Dawud to shi ake nufi su ake nufi eh Allahu a'lam to zamu yi sallah kenan ko subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك اللهم وأتوب إليك